بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kawo mu wannan safiya ta asaba yau muna goma sha biyar ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na shekara 1442 wanda ya daidai da uku ga watan ta uku ga watan goma shekara ta 2020 a kidan miladiyya mun da wannan markazi mai albarka jami'u abdullahi bin abbas da ke yankin kwarbai a cikin birnin zaria domin ci gaba da karatun wannan littafi da muka faro karatunsa a majalisi na farko wannan shine majalisanmu na biyu wanda za mu karanta wannan littafi insha Allah ta'ala at-taqsiru fi tarbiyati al-awlad al-mazahiru subul al-wiqayati wal ilaj idan yan uwa ba su manta ba zama ta farko mun gabatar da shimfiɗa mai ɗan tsawo akan al'amarin tarbiyya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu da abin da muka faɗi da abin da muka ji ya kuma taimake mu akan tarbiyyar kawunan mu da na iyalan mu baki daya da haka ba tare da tsawaita bayani ba za mu shiga cikin wannan littafi na san ga littafan nan a gaban ku kai tsaye mala ya ce at-taqsiru fi tarbiyati al-awlad kurakurai da ake samu da gajiyawa da kasawa a cikin tarbiyyar yaya al-mazahir malaci zan kawo hoton abin sosai sannan zai kawo subulul wiqayat wal ilaj hanyoyin da za a samu magani da kuma yanda za a samu waraka daga wannan matsalan wanda ya rubuta wannan littafi shine Muhammad bin Ibrahim Alhamd wani babban malami ne muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi to kamar yadda kuka sani a ka'ida irin wannan karatu a waɗansu wuraren akan karanta su ne a gurguje ba karatu ake na keke da keke ba saboda babu lokacin da za a yi wannan za a yi karatu ne wanda zai haskaka maka daga nan kai kuma sai ka nemi taimakon Allah sai ka ƙara faɗaɗa al'amarin a wani majalisar na daban mali ce bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما ليش باين هكا يجي الأولاد أمانة في أعناق الوالدين والوالدان مسؤولان عن تلك الأمانة والتقصير في تربية الأولاد خلل واضح وخطأ فادح وخيانة للأمانة ونقص في الديانة فالبيت هو المدرسة الأولى للأولاد ما ليفارش الكدع شوى يا أمانة شين الله يدور تأوين إياي ذاك إياي su ne Allah zai tambaye su akan wannan katafariyar amanan da Allah ya dora musu don haka kasa yin tarbiyya gajiyawa da gaba da tarbiyya kurakurai da ake samu a cikin tarbiyya malai ce wannan khalalun wadihun kuskure ne babba wa khata'un fadihun kuma kuskure ne mai nauyi zai nauyaya ma'aunin zunubin mutum a gaban Allah kuma ha'intan amana ne idan mutum bai kira ya kanshi cikin masu ha'inci idan bai iya ba da tarbiyyar ‘ya'yarsa irin yadda shari'a ta tsara ba to ya rika kira ya kanshi cikin maha'inta in ana taɗin wani ya ha'inci wani ya ci dukiyar wani to kai ma ka rika kira ya kanka cikin maha'inta domin ka tozata amanar da Allah ya baka malice sannan kuma alama ce da ke nuni akan cewa addinin mutum akwai na kasu duk wanda ya kasa tsayawa ya tarbiyyanci amanan ƴaƴa da Allah ya bashi ranar addinin shi da matsala malice gida huwa al-madrasatul ula lil awlad nan ne makarantar farko ga yawo dan haka malaman shi na farko uwarsa da ubansa su ne manya-manyan malaman yaro na farko walbaitu in ko aka ce gida huwa libna allati yatakawwal min amsalha bina'ul mujtama ɗaiɗaikun gidaje su ne in suka haɗu sai su zama society ni ban san mujtama ne da hausa ba al-mujtama al'umma larabci ne shi ma dai ina son a gane aka ce mujtama shine da gidan wane da gidan wane da gidan wane da gidan wane da anguwan su wane da anguwan su wane su ne in aka haɗa su sai su zama al mujtama da haka ni ban san shi da Hausa ba na anguwa to shine dai abin da na faɗi da sai da hasu kenan to ala ayyi hal dai amma a turanci ana cewa society ka gane abin da ake nufi kaga muna da na kasa kenan a cikin Hausan mu har muna gane turanci ma sama da hausa ina gamayya bai fito da ma'ana ba mu dai fassara shi akan al'umma tunda al'umma larabci ne amma ta rikide ta zama hausa to don haka gidan wancan da gidan wancan da gidan wancan su ne in an tattara su za su zama anguwa za su zama al'umma ɗaya مالك وفي الأسرة الكريمة الراشدة التي تقوم على حماية حدود الله وحفظ شريعته وعلى دعائم المحبة والمودة والرحمة والإيثار والتعاون والتقوى ينشأ رجال الأمة ونساؤها وقادتها وعظماؤها سيما لي يا مكة دا أسايمنت إن جدا قوة المسلمين جماعة كسرار وانا دا كيو duk gidan musulmi wannan shine assignment din shi duk gidan da bai cimma wannan ba to gidan nan an ha'inci Allah da manzansa idan mai gidan ne bai ba da wannan kofan ba to mai gidan ya ha'inci Allah idan uwar gida ce bata ba da wannan ba uwar gidan ta ha'inci Allah da manzansa idan da uwa da uban ne ba su ba da haɗin kai an samar da wannan a gidan ba to uwa da uba sun zama sun ha'inci Allah da manzansa ga assignment din yace gidan kowane musulmi na dantaccen gida shine gidan da aka gina shi akan kiyaye dokokin Allah yaron gidan idan aka ce mishi Allah ya ci gaban shi na faɗi ba zai iya ƙetar haddin Allah ba in aka ce manzan Allah ya ce ba zai iya ƙetar haddin manzan Allah ba da haka ya kasance an gina gida akan kiyaye haddodin Allah an kiyaye gida an gina gida akan kiyaye shari'o'in Allah abubuwan da ake karanta a cikin Qur'ani da Sunna su ake applying din su a gida in na yi ne ana yi in na bari ne an bari sannan wa'ala da a'imin mahabbaci wal mawaddati kuma gidan da aka gina shi akan turba na kauna da soyayya mai gida ya kaunaci uwar gida ya kaunaci ƴaƴan gida uwar gida ta kaunaci mai gida ta kaunaci ƴaƴan gida sawa'un ita ta haifa ko ba ita ta haifa ba ƴaƴan gida su kaunaci kansu babba ya kaunaci yaro yaro ya kaunaci yayarsa ‘yan can ɗakin su rika ƙaunar ‘yan nan ɗakin ‘yan nan ɗakin su rika ƙaunar ‘yan can ɗakin duk gidan da ba a samu wannan ba to an ha'inci Allah a gidan war rahmati kuma sai an samu tausayi sai an samu tausayi idan ka ga ɗan uwanka ko wani daga cikin ‘yan gidanku zai faɗa cikin wani bala'i sai ka yi ƙoƙari ka tsamo shi in ya faɗa cikin wata damuwa sai inda ƙarfinka ya ƙare in za a sha wuya a sha tari in za a ji daɗi a ji tari in ka samu abin da zaka ci kana nan kana kallon shi ma dan uwana sai ya samu in ka samu abin da zaka sha shi ma dan uwana sai ya samu haka gidan musulmi ya waje bai zama wal isa da fifita wani akan bukatuwan kanka ni na samu kayan sallah kai baka samu ba to ka ɗauki kayana ba ko ni Allah zai kawo mu isar kenan ni yanzu na samu abinci da yawa kai baka samu abinci ba to guri in raba in baka rai isar kenan ni in haƙura kai ka rayu gidan da mai gida zai iya haƙura ya bar ma matar shi matan za ta iya haƙura ta bar ma mijinta da uwan da uban za su iya haƙura su bar ma 'ya'yan 'ya'yan gidan za su iya haƙura su bar ma junansu babba ya bar ma yawo mabi da shi ya bar ma na ƙasa mabi da shi ya bar ma na ƙasa kishiya za ta iya haƙuri ta bar ma kishiyarta kishiyar ma za ta iya haƙuri ta bar ma kishiyarta duk gidan da ba a samu wannan ba an ha'inci Allah a gidan nan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau wa ta'awun kuma gidan da ake taimakekeniya mai gida ya ɗauko wani aiki uwar gida ta baza kokari a ga an yi aikin na an gama uwar gida ta ɗauko aiki mai gida ya baza kokarin shi ya ga an yi aikin an gama ‘ya'yan gidan suna aiki ya su ya su sauran ‘ya'yan gida su baza kokari su ga sun ce mai ‘yan uwansu an yi aiki yau wani yana da kafet a ɗakinsa sai ya ce yau zan wanke sai wancan ya ce ai da ni za a yi wancan ma ya ce da ni za a yi a taimaki juna nan da nan cikin minti talatin an wanke kafet ɗin in ko shi kaɗai aka bar masa sai ya awa uku duk gidan da gidan musulmin da ba a irin wannan to gidan nan fa an ha'inci Allah da manzansa jama'a wa taqwa da tsoron Allah duk abin da yake za a samar da tsoron Allah sai an rika taimakekeniya a kansa malai ce to idan aka samu irin wannan gidan to daga nan ne sai a fitar da nagartattun mazaje nagartattun mataye sai a samu shugabanni da manyan mutane idan Allah ya maka gamdakatar ka je gidan ka ɗauko mata sai ka zo kai ta lashe baki kai ta lashe baki mala Allah ya baka gara a sama min fadlihi idan Allah ya ce muke ki mijin ki fito daga irin wannan gidan shikenan kin ci rabanki Allah ya baki falala baiwan Allah saboda me saboda wannan shine gidan musulmi na gaskiya mala ya ce wal waladu qabla an turabbihi al madrasatu wal mujtama yurabbihi al bayt wal usra wa huwa madinun li abawayhi fi suluk al ijtima'i al mustaqim kama anna abawayhi mas'ulan ila haddin kabirin an ihrafihi al khuluq yace yaro kafin makaranta ta rene shi kafin al'umma society ta rene shi gidansu suke fara renansa da uwarsa da ubansa su suke fara rene shi duk abin da ya sami uwarsa a kai yau da kullum sai ya maida mishi da shi aqida sai ya maida mishi da shi dabi'a duk abin da ya sami mahaifin shi a kai yau da kullum sai ya maida mishi da shi aqida ya maida mishi da shi dabi'a da haka ashe uwa da uba su ne makarantar farko na yaro da haka idan yaro ya gurɓace ba makarantansu za a fara kalla ba gidansu za a fara kalla waye mahaifin shi waye mahaifiyarsa wani irin rawa suke takawa don ganin yaro ya samu nagartaccen tarbiyya shi yasa sai malam ya ce to don haka kowane yaro yana kwaikwayon iyayensa ne wurin nagartattun ɗabi'u kamar yadda yake kuma iyayen za a tambaya idan gurɓataccen tarbiyya ta fada ma yaro kowane yaro yana kwaikwayon iyayen shi yana da kyau mu fahimci wannan malam ya ce qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-imam ibn al-qayyim Muhammad bin Abi Bakare yake faɗi ya ce wa kan wannan maganar ku rike ta da kyau ku kuma koma ku sake nazarinta sosai bayan mun karanta ta ya ce wa kan min man ashqa waladuhu sau nawa ake samun uban da ɗan shi zai lalace wa falzatu kadidihi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi ɗan shi wanda yake shine yankin hantansa duk wani ɗa yankin hantan uban shi duk wani ɗa yankin hantan uwarsa ce so nawa ake samun yaro ya lalace saboda uban ya kuma taɗe a duniya da lahira ma a duniya mutane ba za su rika mishi kyakkyawan zato ba ba za su rika faɗin alkhairi a kansa ba in sun gan shi suna Allah wadai sannan ya koma lahira kuma ya faɗa cikin azaban Allah amma hakan ta faru ne inji al-Imam Ibn Qayyim bi ihmalihi wa tarki tarbiyatihi ta'dibi saboda uban ya kyale yaro bai sanya shi akan ladabi irin na addini wa i'anati ala shahawatihi sai dai uban yana ta taimakon dan akan abin da yaron ke sha'awa baba a sai mun kaza sai a siya mama zan sha ice cream sai a siya baba a sai mun kaza sai a siya ni wallahi baba ban san irin wannan wandan irin wancan nake so sai a siya ni baba a sayo mun kaza sai a yi duk abin da yaron ya kullo yake son a yi shi uban zai taimaka masa wa yaz'um annahu yukrimuhu wa qad ahanahu yana riya wai yana girmama yaron ne wallahi ni ina son yaron nan ina mutunta shi ina waye ibn qayyim ya ce alhalin ya walakanta yaron nan ne wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu yana riya cewa ai yana tausaya ma yaron ne kauna da soyayya shi yasa nake haka alhalin ya zalunci yaron nan saboda ya tabar mishi da duniyar shi da lahiransa fafatahu fafatahu tifa'uhu bi waladihi da ka duk wani amfani da dake ma iyaye shi wannan uban ko wannan uwan ba su same shi ba idan 'ya'ya suna amfanin iyaye ta hanyar su yi musu addu'a ko su tausaya musu ko su ji kansu shi wannan uban da uwan ba za su samu wannan ba saboda yaron ya lalace tun a duniya wa fawwata alai hazzuhu fi dunya wal akhirah raban gidan duniya da na lahira ma duk ya guje ma yaron saboda irin mummunan tarbiyyar da uwa da uba suka yi masa ko uwan ko uban da sunan ina son da da sunan ina girmama da da makamancin wannan sai malam ya kawo wata ka'ida wannan ka'ida ce ka ja layi a kanta ya ce wa iza tabarta al-fasada fil auladi ra'aita ammatahu min qibal al-aba idan ka kalli lalacewan yara to da yawan lalacewan nan daga iyayensu ya taso wannan ka'ida ce mafi yawa kashi casa'in cikin ɗari na lalacewan 'ya'ya da gurɓacewan tarbiyya daga gurin iyayensu ya samu asali sai ma da ya ce wal hadithu fi hadhihi halqa a wannan zaman sai kuna an taqsir za mu tattauna ne akan ci baya da korakurai da ake samu fi tarbiyatul auladi wa zalika min khilal waqafat taliya za mu kalli waɗannan abubuwan ga su kamar haka at-tahdhir min at-taqsir fi tarbiyatul aulad za mu kawo bayanai na tsoratarwa akan kasa tarbiyyar yaya za mu kawo mazahir at-taqsir wal khata fi tarbiyatul aulad kurakurai da hoton yadda ake samun jami da cikin tarbiyyar yaya abu na uku ta sa'ulat akwai ɗansu tambayoyi da zai jefo maka kowa zai je amsa su na hudu suwar mushrika min tarbiyyatar salafi da auladihim zai ɗan kawo wani faifai wanda zai nuna maka samfin irin yadda magabata ke tarbiyyar yayansu abu na gaba mu na shada zai gama mu da Allah zai gama mu da Allah zai godo da mu abu na ƙarshe a subulul mu'ina ala tarbiyatul aulad hanyoyin da suke taimaka wurin tarbiyyar yara wa akhiran ma da yace a ƙarshe as'alullah bi asma'il husna wa sifatil ula an yusliha lana niyyata wa dhurriyya Allah ka gyarta mana niyoyin mu ka kuma gyarta mana zuri'an mu wa an yu'inana ala anfusina auladina Allah ka taimake mu mu tarbiyyanci kawunan mu da tarbiyyar ƴaƴan mu innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi wallahu a'lam وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم كما لك التحذير من التقصير في تربية الأولاد ga nassosa za a kawo maka waɗanda suke tsoratarwa a kan ci baya da kasa tarbiyyar yaya malai ce kama annal walidai na haƙan alal auladi haka zalika lil auladi haqqun alal walidai kamar yadda kowa ya san iyaye suna da haƙƙi a wuyan yaya duk an fara magana kowa zai ce a wannan dole ne ɗayi biyayya ga ubansa ko ga iyayensa to haka nan kowaɗansu ‘ya'ya suke da haƙƙi a wuyan iyayensu ba wai iyaye ne kaɗai suke da haƙƙi a wuyan ‘ya'yansu ba a'a su ma ‘ya'yan suna da haƙƙi a wuyan iyayensu da haka an raba ne iyaye suna da haƙƙi ‘ya'ya ma suna da haƙƙi zaman lafiyanka shi ne kowane mutum ka ba shi haƙƙinsa وكما أن الله عز وجل أمرنا ببر الوالدين فكذلك أمرنا بالإحسان إلى الأولاد kamar yadda Allah ya umarce mu biyayya ga iyaye haka umarce mu kuma mu kyautata ma yaya wal ihsanu ilaihim wal hirsu ala tarbiyatihim ada'u lil amana wa ihmaluhum wa taqsir fi huquqihim ghishun wa khiyana da haka kyautata ma yaya da tarbiyantar da su amana ce rashin yin haka ha'inci ha'inci ne da kuma algusu da haka tun kafin mu je da nisa idan ka kalli gidajen musulmi da yawa za ka ga ashe gidajen musulmi da ha'inci da albushi ke gina gida saboda ba a yi tarbiyya irin tarbiyyar da ta dace ba ba a ba da haƙƙin tarbiyya ba ko dai iyayen duka biyu ko kuma uba ya jajirce amma uwa ta kawo matsala ko uwa ta jajirce amma uba ya kawo matsala ولقد تظاهرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة آمرة بالإحسان إلى الأولاد وأداء الأمانة إليهم محذرة من إهمال والتقصير في حقوقهم نصوص قرآني da dama da sunna sun zo suna zabararwa suna umarni da ake haƙƙin ‘ya'ya a ba su tarbiyya suna tsoratarwa daga koma baya da kwarakwarai da ake samu cikin tarbiyya kamar faɗin Allah subhanahu wataala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku ku mai da amanoni zuwa ga masu ita akwai amanan Allah akwai amanan Qur'ani akwai amanan manzon Allah akwai amanan iyaye akwai amanan ƴaƴaye da haka Allah ce kowanne mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa a wata ayin Allah yana cewa ya ayyuhan ladina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku masu imani da haka ba kowanne karabita ake magana shi ba Allah masu imani ina masu imani a nan ɗan uwa mata sun kuma mai imani ina masu imani ‘yan uwa maza ina masu imani to da mu Allah ke yi a nan ba ana yi da kafirai ba da mu Allah ke yi sai Allah ce la ta kunu Allah war rasula kada ku ganganci ku ha'inci Allah da manzansa wa ta kunu amanatikum ku ha'inci amanonin da Allah ya dora mu daga cikin amanoni akwai ‘ya'ya da Allah baka amana ne a wuyanka wa antum ta'lamun alhalin kuna sana cewa yin hakan aibi ne kuma zai jawo muku mummunan makoma a wata ayan Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ku tsara kawunan ku tsara iyalan kun aka ce iyalai ya hada daga mata zuwa yaya zuwa ga duk wanda ke karkashin kulanka a gidanka ku tsare kanku naran daga wata irin wuta wa quduhan nasu hijara makamashin wannan wuta ita ce mutane da duwar wasu alaiha mala'ikatun ghilabun shidadu a cikin wannan wuta akwai mala'iku masu bala'in karfi ghilabun shidadu masu tsanani la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru a cikin hadisi manzon Allah yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk cikin kuma kiyaye ne kuma kowa sai Allah ya ce tambaye shi akan abin da ya bashi kiwo annabi ya fara bayani kaga shugaba mai kiwo ne sai an tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo kaga mutum a gidansa da iyalinsa mai kiwo ne sai an tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo a ƙarshen hadisin ya ce kaga mace ma a gidan mijinta makiyayi ya ce sai an yi mata tambaya akan abin da aka bata kiwo da haka ka shirya amsa ka shirya amsa matanka nawa ka shirya inda za ku kwashe da Allah in aka yi maka tambaya akan matarka ka shirya amsan da za ka ba Allah in aka tambaye ka akan ƴaƴanka ƴaƴanka nawa ƴaƴana goma to a ɗauko daga babban wane ne na farko ko wace ce ta farko ya ka tarbiyyantar da ita duk sai kai bayani a gaban Allah idan aka samu ka tauyi to kai ma za ka ga tawaya in aka samu ka ba da amana to ka kubuta a wurin Allah Allah ka taimake mu a wani hadisi manzon Allah yana cewa babu wani bawa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya ya mutu wa yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harrama Allahu alayhi aljanna duk bawan da Allah ba shi kiwon wani abu kiwon mata ko kiwon da ko kiwon ke uwar gida Allah ya baki amarya ko amarya Allah ya baki uwar gida duk kiwo Allah ya baku duk wanda Allah ya bashi kiwon wani abu ya ha'inci wannan abin bai dasa shi akan tarbiyya ta addini ba to ranar tashin alkiyama manzon Allah ce Allah sai ya haramta mu shiga aljanna ni ko duk wanda bai shiga aljanna ba ran tashin alkiyama to ban san makomin shi ba in ba wuta ba Allah ka tsare abu na biyu min mazahiri taqsir wal khata fi tarbiyat al awlad misalai da hotuna na irin ci baya da kurakuran da ake samu a cikin tarbiyya malai ce bin ragabi min izami mas'uliyyati tarbiyatil auladi illa anna kaseeran min an-nas qad farraqa biha wastahana bi amriha wa lam yar'iha haqqa ri'ayatiha فأضاءوا أولادهم وأهملوا تربيتهم فلا يسألون عنهم ولا يوجهونهم وإذا رأوا منهم تمردا أو انحرافا بدأوا يتذمرون ويشكون من ذلك وما علموا أنهم هم السبب الأول في ذلك التمرد والانحراف كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ماليتي ضد جرمان تربية أما ذاك في إياي دجاما سنوى إلى الأمر التربية بس باش kula irin yadda ya dace su bashi kula ba sun tozarta tarbiyya ba sa bincike ina ƴaƴan suke wane ne abokin mu'amalar su me suka ci me suka sha me za su yi me suke yi ba abin da ya dame su ba kuma ka faɗakar da ƴaƴa ka zaunar da yaro ka nuna mishi gaskiya ka kwadaitar da shi ta hanyar kawo mishi nasoshin qur'ani da sunna ka tsoratar da shi Allah ka nisanta shi daga miyagun ɗabi'u mutum bai hakan to kuma daga ƙarshe idan yaro ya kangare yaro ya karkace sai ka ji iyaye sun fara kuma kokawa suna kai kuka sai a je a samu malam algafarta malam yaro nike da shi ya zama kaza shaye-shaye yake yi bai kwana a gida bai kaza bai kaza bai kaza yarinya nake da shi bin maza take yi gantali take yi bayan kuma tun asali iyayen ne suka kau da kai daga tarbiyya da sunan wai muna son ‘ya'ya da sunan muna girmama ‘ya'ya da sunan ‘ya'yan kishiya na su na kishiya da sunan ‘ya'yan gidanmu sai sun fi ‘ya'yan gidan suwa ne aka baza ma yara shagwaba da san kai har suka lalace sai kuma a dawo ana kokawa shine har ma da yake cewa har wani mawaki yana cewa alqahu fi dami maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma wai an kama mutum ya daura hannayen shi guda biyu duka aka jefa shi a ruwa sai aka ce kuma a hir in naji ruwa yana fasal fasal zai yiwu a daure mutum hannaye sai a jefa shi a ruwa sai a ce kuma kar a ji motsin ruwa kar a ji ruwa yana fasal fasal yan uwana mata kun gane wannan misalin Allah shirya tabbata مالك والتقصير في تربية الأولاد يأخذ صورا شتى ومظاهر عديدة تسبب في الانحراف الأولاد في انحراف الأولاد وتمردهم فمن ذلك ما يلي yace to da haka rashin tarbiyya da rashin kula da tarbiyya yana sabbaba gurɓacewa da lalacewan yara ta kofofi mabambanta daga ciki ga wasu yace al'awwal number one da number one تنشئة الأولاد على الجهل والخوف والهلع والفزع abu na farko kenan za a fara lissafo su ne yanzu tarbiyyancin yaro tun yana ɗan ƙanƙani kana koya mishi tsoro shine jubun wal shi ma tsoro walhala raki wal faza da razana wannan na daga cikin miyagun kurakuran da iyaye suke samu suna koya ma yaro wannan mummunan dabi'a mala ce min ma yulahabu ala uslubina fi tarbiyati takhawif al awlad hina yabquna liyasqutu fa nukhawifuhum bil ghuli wal ba'ba wal hirani wal ifrit wa sawt ar rayh wa ghayr dhalik idan yaro na kuka cikin irin uslubin da muke bi wurin tarbiyyar ƴaƴanmu idan yaro ya fara kuka sai mu fara tsoratar da yaro kai ga ga ga ga ga ga kwarangon nan ga fatalwa nan ga aljani nan ga alba'aba alba'aba kaman sauti ne na ruwa kaman ka ce ga tsawa nan ko kuma ga ga barawo nan ga dan fashi ne shine alharani ko ifri ga aljani nan ko sautin rih ga goguwa ne sai goguwa ta kama ka idan yaro yana kukawa ana son ya shiru sai a fara tsoratar da shi ana dasa mishi aƙidan tsoro a cikin zuciya kuma uwace take wannan wani lokaci uban yakan ce maka malam ya ce abin ma da ya fi wannan muni an nukhawwifahum bil ustazi aw lil mudarrisa aw tabib yaro na fara kuka ga ustaz adam yana fara kuka sai na kira maka ustaza Fatima ana nuna ma yaro tsoron mutanen kirki ma kenan ko kuma a ce sai an kai ka gurin likita ya maka allura sai yaro ya tashi jubanan ra'idan ya furku min zilli yaro mai yawan tsoro inuwansa ma sai ya rika bashi tsoro ya rika tsoron abin da bai dace ya tsorace shi ba ka gani to cikin mafi sharri shine uwa ta rika tsoratar da yaro da uba yaro na fara wani abu ai ga baban ka nan ai ga abban ka nan ana nuna ma yaro uban shi abin tsoro ne shi ma nan na daga cikin sharri malai cewa ashaddu ma يغرس الخوف والجبن في نفس الطفل أن الجزع إذا وقع على الأرض وصال الدم من وجهه أو يده أو ركبته فبدلا من أن تبتسم الأم وتهدى من روع ولدها وتشعر بأن الأمر يسير تجدها تهلع وتفزع وتلطم وجهها وتضرب صدرها وتطلب النجدة النجدة من أهل البيت وتهول المصيبة فيزداد الولد بكاء ويتعود الخوف من رؤية الدم أو الشعور بالألم yace cikin irin miyagun tarbiyyar da iyaye mata suke koya mana na abin nan mummunan tarbiyya ya ce yaro yana faɗi ya fasa baki ko ya fasa hanci ko ya ga jini a kafan shi a gwiwarsa ko a hannunsa maimakon uwa ta zo ta ɗauki yaron cikin murmushi tana nuna mishi a ka faɗi ne a ba ku wannan ai ba ba wani matsala bane a wannan jinin ba matsala bane yanzu ana goge shi ma shikenan uwa tana ganin jini ya fito a bakin yaronta sai ihu jama'an gida yaro ya fasa baki ku kawo man ɗauki jama'a yaro ya fasa baki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ta tattafawa ana dukan fuska na shiga uku na lalace a je a nemo mota a kai shi asibiti ta dora yaro mummunan tarbiyya cewa duk lokacin da ya ga jini ya fito a cikin jikin shi shikenan ya bani ya lalace wannan mummunan tarbiyya ce uwa ke kike ba da gudunmuwa a wannan bayan abu na biyu tarbiyyatun ala tahawwu وصلاقة اللسان والتطاول على الآخرين وتسمية ذلك شجاعة sai a koya ma yaro girman kai da alfahari da sakin harshe da shiga cikin mutuncin mutane a rika nuna mishi ai wannan gwaninta ne wannan jarunta ne kai ka yaje ya bige ka baka rama ba in ya bige kai maka gaura mai mali in ya zage ka kai ma ka zage shi ko kuma wani lokaci sai uwa ta zo tana tattauna matsalanta da wani a gaban 'ya'yanta wani lokaci ma har sai su shawarta da 'ya'yan yadda za a je a kalubalanci wanda ya yi mata ba daidai ba sai ka ga yaro ɗan ƙanƙari ya zo yana cewa malam an ce babana ya gaya mun kai mun kaza wallahi ya isa haka na gaskiya a jalayi ya isa ko yaro ya je samu wata mama na ta gaya mun kin mata kaza wallahi ni ma sai na ɗau mata fansa iyaye ko uwan ko uban duk suna yin wannan sun ɗora yaro akan girman kai da sakin harshe akan mutane da shiga cikin mutuncin mutane amma suna ganin wannan jaranta ne وهذا خلل في التربية وهو نقيض الأول والحق إنما هو التوسط كيش farko kenan. ba za ka tarbiyance shi akan tsoro ba ba kuma za ka tarbiyance shi akan karfin halin shi ya wuce iyaka ba har ya rika zuwa yana rashin kunya yana shiga mutuncin masu mutunci abu na uku tarbiyatuhum ala al-muyu'ati wal fawda wa ta'widuhum ala al-karafi wan ni'imi wal bagha ana dora yara ana tarbiyantar su akan shagwaba shine al-muyu'a shagwaba wal fawda da rashin tsari wa ta'widuhum ala al-taraf a reni yara a koya musu jin daɗi da walwala da alfahari cikin kurakuran da iyaye ke yi a koya ma yaro shababa shi ne ke cewa to in sha'ul waladu mutarafan muna'aman sai a tada yaro tun yana ɗan ƙanƙani shi bai san komai sai jin daɗi da ke cire ni hamu wa khasata nafsi kan shi kawai ya sani fala yahtamu bil akharin ba abin da ya dame shi da sauran yara ƴan uwansa wala yas'alu an ikhwanihi muslimina ba ma zai rika bincikan to kanina wani shi an mishi irin wannan abokina wani shi an mishi irin wannan wani an mishi irin wannan yaran da muke haɗuwa da su a masallaci sun sami irin wannan ba abin da ya dame shi kawai kanshi ya sani kanshi ya sani sai dai ya sa rigan da yake so ya sa wandan da yake so ya ci biskit din da yake so ya sha jibs din da yake so ya abin da ya ga dama to iyaye sun abin nan sun raini yaro akan wannan shagwaban da rashin tsari la yusharikum afrahahum wa la yushaqiruhum asrahum in ƴan uwan shi yara suna cikin farin ciki shi sai ya keɓe kanshi shi ba zai shiga ciki ba ba matsalar shi bane in suna cikin bakin ciki sai ya keɓe kanshi ba matsalar sa bane وتربية الأولاد على هذا النحو مما يفسد الفطار تربيتين يارو أكون وانا ممونا تربية تو تنا بربة تسمعين ويقتل الاستقامة تنا كش الدين يارو ويقضي على المروءة والشجاعة تنا كش مروءة متنتكا يارو دكم قاضي يارو شي يارو كوي شي شبه komi ya nima kawai ga yana available ba zai nemi wani abu ya rasa ba kawai kan shi ya sai irin wannan ne idan suka zama shugabanni a cikin mu mun dauko mu kanmu bala'i sai dai mu ta ganin isa su ta fifita kawunan su akan mu abu na hudu basal yadi lil awladi wa itahum kullu ma yuriduna ka bude ma yaranka hannunka duk abin da suke so kawai kai alhamdulillah Allah ya wadata ka zaka ba su fa ba'd walidain yuzi auladahu kullu ma sa'alu wadansu iyayen sai kaga duk abin da yaro ce yake so to za a bashi baba ne Allah ba irin wannan keken da kaje ka so ne ke so ba ka siyo min irin na wane ne to shikenan daji kai hakuri insha Allah in na fita zan siyo maka shi dan gata ne an siyo mishi wani jiya ya ce ba irin shi ke so ba da haka in ya fita inda shi daji ne to za a je a siyo mishi wani ko momi sunanta momi ko misali ko walid ko sayyid ko abba ana kiran shi duk ana rarrafa abin nan ai sunan mai gidan yake shi kafin shi yasa duk abin da ya nema sai nemi shi to mai gida ka gurɓata tarbiyyar ƴaƴanka ka gani wala yamna'um shay'an aradu duk abin da ƴaƴa suka nema ba zai hana ba fata jiru yadahu mabsuqatan lahum bil ata kullum hannun shi a buɗe yake yana musu kyauta wa hum ya'basuna bil amwal kaga yara suna wasa da kuɗi yana ƴan ƙanana in kuɗi ne fizikal kuɗi ka ga yaro na wasa da kuɗi ko kuma a sayo wani abu na kuɗi baba ka sayo min ice cream sai sayo mishi ice cream baba ka sayo min yogurt an sayo habibi yogurt ce ni sa nake so ko ce kai mura'i irin na saudiya nake nema mani sannan kuma matsalan sai kuma ka ga suna wasa da shi sai a sayo ma yogurt din sai ya zuba sau tsaban gata gurɓata tarbiyyar da kake yi ويصرفونه ويصرفونها باللهو الباطل kaga yara suna salwantar da dukiya a cikin barna da shiririta mimma yaj'aluhum la ya'bahun bi qimatil mal yaran ba san kiman dukiya ba wala yuhsinun tasrifahu ba san mai da ake jijiye dukiya ba saboda tsaban gacin da ya musu yawa ya'ya ba a saki duka ba a rikewa duka idan suka roƙi abin mai amfani ka yi haika in suka roƙi abin da babu amfani ka takura sai ka gaya musu abin da ya zama mai amfani baba ne wallahi ka je ka so min takalmin taya na wuce akan hanya na ga waɗansu yara suna gudu akan titi da takalmin taya ko ya gani a cikin talabijin ana gudu da takalmin taya sai ka nuna mishi aibin irin waɗannan takalma ka nuna mishi aikin shi ka nuna mishi mutanen kirki ba sa irin wannan kai ka taɓa ganin wani malami limamin angon ku yana yin wani kai ka ga malamin haddan ku yana yi kai ka ga malamin kaza yana yi kana jin wa'annan ba suna zuwa suna cutar da masu kekuna da masu babura ba ne ba suna shiga kan hanya ne su hana masu motoci wucewa ba ba cutar da musulmi ba ka nuna mishi bari ka nuna mishi baki da ma ka ce min ne in siyo maka hisirin musulmi da yafi to baba ka sayo min hisirin musulmi kana fita ko sai ka je ka siya masa to kaga ire irin waɗannan abubuwa abu na biyar wa min zalika yatahum ma yuriduna idza baqu bi hadrati alwalid khususan as-sighar akwai kuma lokacin da zai kasance da zaran yaro ya kuka sai a yi mishi abin da yake so musamman idan uban shi na kila uwan tana son ta ɗeba kewa da miji ga miji yanzu ya dawo ita kuma ta shirya ɗeba kewa da shi ga kuma yaro ya zo zai takwara yaro ya fara kuka to sai a ga abin da za a yi ma yaro kawai me yake so biskit sai a bashi shine suke kira rishwata siga ba yara cin hanci wannan na gurɓata tarbiyya ba yara cin hanci wai idan kana son yaro ya yi wani abu ko ya bar wani abu sai ka bashi wani abu to wannan gurɓata tarbiyya ne malik ce fa yahsul kathiran an yatlaba as-sighar min aba'ihim aw ummahatihim talaban ma sai ga yara sun nemi iyayensu su yi musu wani abu فإذا رفض الوالدان ذلك لجأ الصغار إلى البكاء إن إيان سكتي سيارا سقوما أيتكوكا حتى يحصل لهم مطلوبهم حسي أموس أبن دسكيسو عندها ينصاء الوالدان للأمر فألوكتن نان إذن إيان سكا غيرو نتكوكا شيكي ننكم سيسمي قوية سيسمي شايبين ديكيسو وينفذان الطلب سأيوتد أبن ديارو كيسو إما شفقة على الوالد ولدن توسعين يارا ya ba su tausayi ne yaran yana ta kuka yana ta yanka ihu ta haka yanzu ya bata tausayi ne ta dauke shi ta rungume wani me kake so a baka juice ne a baka kaza ne a baka kaza ne a sa miki riga iri kaza ne a sa miki takalmi iri kaza ne kina ganin wannan wai abu ne na tarbiyya kina gurbata tarbiyyar yake ka gani aw ragabatan fi iskati wa takhallus min aw ghairi zalika ko kuma dai kana son yaro ya shu ya ba ku dama ku saki a gida malik ce fa hadha min al khalil bi makanin fa huwa yusabbibu al muyu'ati wa da'f lil awlad wannan na sabbaba ma yara shagwaba da kuma rauni har shine hakaito maganar al-daktar Muhammad Sabbah yake cewa na ji wani malami namu Allah ya mishi rahama wani ya zo yana tambayansa akan tarbiyyan yarsa ko tarbiyyan ɗansa sai malamin ya tambayi wannan wanda ya zo tambaya ce kan umurha shekaran yadda kake neman ka tambaye akan tarbiyyan ta nawa sai mai tambayan ya ce shaha wata ɗaya kenan da zuwan ta duniya yarinya ce yakan kanuwa sai malamin ya ce fatakal kiba jirgiya baka a tasha jirgiya baka a tasha yau watan yarinya ɗaya a duniya yanzu ne kake tambayin yadda ra'ayi tarbiyyanta an wuce da ilimin ka jirgiya baka a tasha bawan Allah da haka hajiya jirgiya baki a tasha ‘ya'yanki hudu biyar yanzu ne kike son ki zo karatu ki ji maganar tarbiyya to jirgiya baki a tasha kin kusa barin shiri can rani malamin da ya faɗi wannan sai ce kai sai na ga kamar na dan matsa kamar na tsananta amma daga ƙarshe kuma sai na fahimci kai maganan nan fa gaskiya ce wa zalika annal waladi yabki fa tuqi ummu sadiya yaro yana fara kuka sai uwa ta dauko shi sai ta bashi nono me ta bashi cin hanci yaro na fara kuka hanyar kawai da uwa take iya magance wannan kukan shine a bashi nono cin hanci ake bashi ka koya ma yaro cin hanci da rasha tun yana jariri kila matsalar da ya sami yan najeriya kenan iyayenmu sun ta ba mu cin hanci da rashawa ga shi don yanzu wanda ya je madafayyan iko cin hanci da rashawa zama wani jiki amma iyayen ba sa gane wannan shi ne yake cewa fayyan tabi'u fi nafsi anna sura wal wasilatu ila hiya al wasila ila al wusul ila ma yurid wannan yau da kullun yau da kullun yana nuna ma wannan yaro kururuwa da kuka a ita tsaga inku ita ce hanya kadai da zai iya isa zuwa ga abubuwan da yake nema a rayuwarsa har shi ne sai ke cewa da yake can mutanen abin da ne kasashen larabawa ne sai yake cewa idan wani bai hude ya bige shi sai ya je gurin jami'an tsaro sai ya zauna yana kuka yana neman wakatun shi hakin shi wannan a can kenan ba yahudi ne ya bige shi wai sai je gurin jami'an tsaro wani jami'in tsaro ne zai je gurin ba yahudi wanda suna kashe mutanen mu suna kashe filistinawa sai je gurin jami'an tsaro sai zauna yana kuka wai ba yahudi ya dake shi saboda ne saboda ya saba da kuka hanyar da yake magance matsalolinsa kawai ita ce kuka da haka idan yaron ke na kuka hanyoyi ake samu nagartattu waɗanda suke son yaro ya shiru ba maganan kawai a rika bashi cin hanci ba a bashi nono a bashi biskit a bashi cingam a bashi waye a bashi waye na ce duk waɗannan karatuttuka haskakawa ne kawai amma babin tarbiyya akan yi digiri a kanta a yi masters a phd a kan tarbiyya ta musulunci so ka ba zai cikin dan wannan jarsa din kawai a ce mun ta nuna ba abu na biyar wani shida kenan ko siyan ma yara mota tun suna ƙanana yace fa ba'd alwalidain yashtari li auladi sayyara wa hum sighar imma li anna al-ibna alaha alayhi fi dhalika aw li anna al-aba yurid at-takhallus min kasrat talabat al-manzil wa yurid ilqa'aha ala walidihi aw li ghayri dhalika min i'tibarat wadansu iyayen sai su sai ma yaro mota ko su sai mishi mashin ko su sai masa keke duk yana cikin sai kullum ba mota kawai su can da yake kasashen laraba yaran su in ka ga yaro a keke kawai yaro an dauke shi kamar yadda ka san kawai dan abin wasa haka aka dauki keke keke ba wani abu ne wai na gata ba abin wasa ne ga yara shi yasa ma za ka so can keke zai kawai ana barin keke a kofar gida wani yaron shi ma zo dauka ya je walajijin shi da ita ya barta can shi ma ne ya dauka ya walajijin shi ya barta can su ba wasu dauki keke wani arziki ne wai da sai an abin nan ba shi yasa ya kawo maganar mota to ka ɗauka da babur da keke duka abu ɗaya ne sai a sai ma yaro ba tare da kuma ana controlling ba idan ta kama a sai ma yaro motan ana iya sayan maka in ta kama a sai mishi babur za a iya sayan maka in ta kama a sai mishi keke za a iya sayan masa amma yaushe zai ɗauka in ya ɗauka ina za shi in ya tafi yaushe zai dawo in ya dawo ya ya dawo da abin hawa duk sai a rika bibiya to kawai in su iyayen sai su sai ma yaro saboda yaron ya matsa ko kuma kullum idan yaro ya- mutum ya dawo gida uwan ta ba su ci a mai biya ba fa famfas ba sai ya ɗauki mota ir sai magazin ya je ya sayo famfas in ya da a ce mishi a ka manta baka sayo mana baka sayo mana saralak ba to innan abubuwan sun mishi yawa sai ga kawai bari in sai ma yaron nan mota ko in sai mishi babur ko in sai mishi keke kawai saboda ni in huta فإذا تمكن الولد من السيارة فإنه في الغالب يبدأ في سلوك الطريق سلوك طريق الانحراف أما في يوم لوكتي إذا يارو يسامي إرم ونن أبي هرم كما سيفارا كركشيوا فتراه يسار الليل سيكا بيارو إنا زوا يدعي لددرب داوبا وتراه يكفر الخروج من المنزل سيكا بيارو نندن ينا سين يركب تاوش kana sayan ma yaro keke dan abu ba abu ba a aike ni har yana son a aike shi ne saboda a bashi keke aiken minti goma sai ta koma minti arba'in in ya fita sauran mintoci talatin din nan me yake yi alama ce mai haɗari ila an fahimta da haka za ka ba shi keke za ka fita ƙarfe takwas za ka dawo takwas da ashirin ka ba shi time ka kirda inda zai je fada zai je zai je kofan kona ne ka ba shi time ila an fahimta sai ka gan shi kuma daga nan yana abota da miyagun abokai wani lokaci ma sai ga yana yawan cutar da mutane bi kasiratin tafhita da yawan at-tafhir wannan kalmar at-tafhir ban san ma'ananta ba na bincika ta ban gano ma'ananta ba idan Allah ya sa wani ya bincika ta gano ma'ananta da Allah ya ya gaya mana amma dai abin da jumlan ke nufi yana yawan cutar da mutane ko da irin buɗa musu kura ko da irin shiga da fita ko abin da ya kama da haka da Allah ko kafin mu tashi ne idan Allah ya sa wani ya bincika kalmar at-tafhir mun san ma'anar ta ba na'am na'am na'am ahsan jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi hon shine at-tafhir ila an gane hon na mota malai yake cewa rubama bada fil ghiyabi an al-madrasa daga nan sai ga yaro ya fara latti ko ya fara kin zuwa makaranta to haka nan dai yaro za ka ga ya lalace ya kuma koma tankwara shi ya wahala sanya shi akan tafarki madidiciya ya ta'azzara shi kenan yaro ya tafi to ina ga ana nuna min lokaci ya yi kuma dama mun yi nufin cewa darussa biyu zai yi insha Allah ta'ala gobe ma in Allah ya so da za mu taɓa insha Allah za mu yi jilsa na uku da ta hudu in Allah ya bada iko da jilsa ta biyar da ta shida kwanakin asabar da lahadi asabar da lahadi asabar da lahadi insha Allah to daga nan kuma sai abin da Allah ya yi idan Allah ya kaddare a ci gaba to in kuma Allah ya kaddara an kammala littafin ga baki daya to godiya ta tabbata ga Allah a farko da gaishe to da haka muna ganin zamu dakata a nan abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka tabbatar da gadagan mu akan tafarki madaidaiciya wallahu ta'ala a'la wa a'lam fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik